والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا أولنا مسلاتي na al'afat cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsiri na safe tafsiri na mata wanda yau ita ce rana ta uku yau azumi uku majalisinmu na tafsiri kuma shine na biyu muna nan cikin suratul mulk suratul tabarak suratul tabarak alladhi bi yadihi almulk wanda yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta bakwai ne a cikin sura din aya ta bakwai a cikin sura din jiya mun karanta farkon sura din tabarakallazi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir mun karanta mun yi bayanan wayannan ayoyi da suke bayan su duk da cewa akwai wasu ɗan bayanai da mu dan fitar ba ina ga zamu dan taba wasu kadan daga ciki kadan daga ciki insha Allah ta'ala ba bari a karanta mana ayoyi na gaba sannan sai mu ko kuma bari mu dan tattaba wasu bayanai kadan daga ciki da bamu yi ba Allah subhanahu wataala ce tabarakallazi biyadihi almulku wannan biyadihi almulku din da aka yi magana wanda yana nuna cewa ubangiji yana da hannu tabaraka tsarki da girma ya tabbata ga Allah alladhi biyadihi almulku wanda mulki ke hannunsa wannan ubangiji yana da hannu duk da cewa ya zo da sifan guda daya biyadihi a hannunsa guda daya hannu daya ya zo to sai dai suna cewa almufrad al-mudaf idan mufrad aka masa idafa yana daukan asalin hannayen da aka tabbatar Allah shine hannaye guda biyu wani waje ma yazo shi hannayen fiye da biyu bima amilat aidina hannayen mu wannan saboda girmama kansa ne Allah ya faɗi haka wanda galibi wani lokaci Allah yana faɗan haka kamar yace inna anzalnahu wadannan cewa cikin sifofin Allah Allah yana da hannu amma ba mu sanya irin hannunsa yake ba ba mu sani ba irin nasa ne alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji al-basara hal tala min futur thumma arji al-basara karratayn yanqalibu yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha haqiqa mun adantar da saman duniya mun mata ado da taurari nan gurin shi ma ban faɗi wata fa'ida ba taurarin nan da kuka gani a sama amfaninsu guda uku ne amfanin taurari a sama guda uku ne mun gani amfani na farko amfani na farko ado a sama kamar yadda wannan ayin ta gaya mana walakar zayyana sama a duniya bi masabiha wannan shine amfani na farko watakila a cikin tambayoyi zan muku tambaya Allah ya halicci taurari dan abubuwa guda nawa ne manya da Allah ya labarta mana Qur'ani sai kice dan abu guda uku na farko zayyana sama'ad duniya ado a saman duniya na biyu a cikin ayar taka ka samu amfanin tauraro na biyu shine waja'alnaha rujuman lishayatin lishayatin aka sa suka zama abun jefe shaidanu ne kunga aikin tauraro na biyu shine jifa ga shaidanu aiki na uku alarma a qur'ani ka nemo min aikin ta na uku mun faɗi ɗaya ɗaya ado na biyu jifa wa shaidanu na uku fa al-ihtida wa alaiha wa
wa alaiha
wa bin najmi hum yahtadun aiki na taurari na uku shine fadin Allah madaukin sarki ehe wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun kun ga Allah da aka canja masa ayan sai ya ga wa alamat wa bin najmi hum yahtadun ita tauraro ana shiriya da tauraro a gane nan gabar ne ko yamma ko kudu ko arewa wannan shine amfanin ta na uku da fatan kun rike to nan gurin akwai wani abu na gaba mun ce jifa ne kuma abin jifan shedanu ne ko mun faɗa mun ce ana jifan shaidanu da ita to nan akwai matsala da mai aka halicci aljanu da wuta ita tauraron da mai ita wuta alarma da taur- da aljanu da taura- da wuta aka halicci aljanu mai Allah ya faɗa
قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين kaga kalakta qala ana khairun minhu khalaqtani min narin shedan yace an halice ni daga wuta ko kuma an halice ku da tako to nan gurin an ce rujuman lishayati tauraro za ta halaka shedanu shedanun nan kuma wuta ne tauraron nan kuma wuta ne ita ma wuta zai zai cutar da wuta ne in aka sa wuta cikin wuta ba shi kidan ƙara ƙarfi ba to me yasa aka ce kuma rujuman lishayati wuta wuta ta azabtar da wuta wuta ta kashe wuta ai wuta rura wuta take kamar yanzu misali a ce a gobara ta kama Allah ya tsare da gobara ta kama sai aka ce to ana so a kashe wannan gobarar sai aka je aka ɗebo auduga aka sa fetur aka ƙyafta wuta aka je a ƙara zubawa me aka yi an ƙara mata ƙarfi to nan me za mu yi da nan gurin sai malamai suka ce ai- ai wata wutar tana kashe wuta wutar wata wutar in ta shiga wata waccar ba za ka ji labarin ta gaba daya ta tafi kamar mu a yanzu da ƙasa aka halicce mu ko amma muka shiga ƙasa kuma sai ta yi mai sai ta daddaga mutum sannan ba shi kuma yake nuna dan an halicce ka da ƙasa in an taba jikinka a ga ƙasa bane yanzu mu ba da ƙasa aka halicce mu ba amma jikinmu ƙasa ne to su ma an halicce su da wuta ne asalin source din amma ba yana nuna kuma duka jikinsu yanzu wuta ba ne domin aljanu suna shiga jikin mutane kuma ba sa kona su da saboda haka babu wani iskali a gurin watan na lahum azabar sa'ir to nan ma aya ta ƙarshen muka tanada musu azaba wacce tafi kowace ruruwa to dan a nuna maka wutar tasun bata kai wannan wutar da Allah zai kona su da ita ta aljanu ta ta, ta abin nan ba ta taurari ba na'am za mu je aya ta gaba ayoyi na gaba sune aya na shida ko aya ta shida zuwa ta bakwai na inda za mu tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير Allah subhanahu wata'ala yake cewa walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam lalle waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu suna da azaba ta wutar jahannama wa bi'sal masir Allah wadare da wannan makoma din to nan gurin menene alakar ayoyin nan da wanda suka gabata shi qur'ani in yayi abu nan gurin yanzu suwa aka ce walilladi na kafaru lalle waɗanda suka kafirce mutane azabu jahannam suna da azabar jahannama wa bi'sal masir makoma ta yi muni to me alakan wannan ayan da ta baya ku duba ta baya dai mu duba aya ta baya walaqad zayyana sama'ad dunya hakika mun yi ado a saman duniya bi masabiha da taurari waje an na haru juman lishe yatsina muka sa ta za su ke jifan shaidanu suke azabtar da su wa a atan na lahum azabar sa'ir shaidanun nan aljanu da suke kafircewa Allah mun tanada musu azaba mai tsanani yanzu nan azaba mai tsanani ana magana ga shedanu aljanu ne to sai kuma aka dawo mutane mutane su ma da suka kafircewa Allah suka yi hali na aljanu suka yi taurin kai ba sa bin Allah to shine walil ladina kafaru Ka- bayanin ya fito to su ma mutane walil ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce a cikin su suka bi irin halin aljanu na kin bin Allah azabu jahannama su ma akwai azabar jahannama wa bi'sal masir wannan makomar ta yi muni shi yasa wasu ayoyi za ku gani za a bambance azabar aljanu a bambance azabar mutane kamar inda Allah ya ce walaqad zara'ana li jahannama kaseeran min aljinni wal insi haƙiƙa mun tanada an shirya an yi juwa jahannama shuka wanda za a watsa mata a ciki da yawa na ga aljanu da mutane wanda za a koda su a ciki lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am duk wanda zai ji bashi da idon sa bashi da amfani ya ga gaskiya kunnan sa baya jin gaskiya zuciyarsa ba ta fahimtar gaskiya to ulaika kal an'am wayannan yadda ka san dabbobi haka suke duk wanda za a masa wa'azi bai ji ba a nuna masa gaskiya bai fahimta ba zuciyarsa ta ƙaiƙashi a faɗa ka gaina abin da ya ga dama wannan dabba ne kai Allah ma cewa yi balhum adal wallahi wannan ya fi dabba ma bata domin dabba dabba an kamata training tana ɗauka ba yadda za a yi karen gidanka ya ya cutar da kai idan baka ba shi abinci ula'ika humul kafilun lalle masu irin wannan halin da za a faɗa ba su ji ba zuciyarsu ba ta ɗauka wa'annan rafkanannu ne to shi sa Allah ke cewa lillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir kai wanda ya zama jahannama ita ce makomarsa wannan makomar tayi muni idza ulqu fiha su mutane idan aka jefa su a cikin wutar jahannama din subhanallah sami ulaha za su ji ita wutar jahannaman tana shahikan tana kururuwa za ta gaji tana kururuwa tana kuka kamar na jaki amma nata ya ninninku wahiyar tafur kuma ita da kanta tana tafarfasa mun gane ko ka akbahi ma ya kunu min sautin alhamid shine shahikan din mafi munin kukan jaki haka wutar jahannama yan wuta za su ji lokacin da aka jefa su ciki tana irin wannan kururuwan yanzu zaki idan ya kama abin kamawa ko, ko, ko tiger ko za ku ji suna, suna gurnani ko idan ya ga abin da zai ci za ka ga yana gurnani har ana kirari da gurnanin zaki in za a yaba mutum da yake da jarunta a ce gurnanin zaki to haka wutar jahannama za ta ke gurnani amma kukanta ya fi muni da kukan jaki dan wuta zai ji la ilaha illallah ubangiji ka tsare mu daga shiga wutarka wahiyar tafur kuma tana tafarfasa ba wani abu take konawa ba ita da kanta take tafarfasa sai Allah subhanahu wataala yake cewa takadu tamayyazu min al-ghayri ita kadai wutan zaka ga tana kekkecewa tana rarrabuwa saboda tsantsan bacin rai wasu suka ce min al-ghayzi saboda tsantsan tafarfasa sami'u laha taghayyuzan wa zafira kenan amma dai saboda ɓacin rai ranta ya ɓaci me yasa ni baiwar Allah ce wuta aljanna ma ita baiwar Allah ce duk Allah ne halicce su ita ta bi Allah me yasa ku ƴan adam kuka bi kin bin Allah to ki ni wuta baiwar Allah zan zama azaba ga wanda ya saba wa Allah sai kaga ita kanta tana kecewa yanzu yanzu idan idan kana da garken masu masu masu kiwon karnuka kai ba ma wannan babbarin kawo abin da kowa yana gani a gidan zu a gidan zu idan aka zo aka za a ba wa zakuna nama ya ake ya suke zakuna tsaiwa suke waje guda suna jira a kawo musu ba za su tsaya ba wannan ya yi ta can wannan ya yi ta can wannan ya zagayo yana so ya ja to yadda koga suna rarrabuwa kowa ya ga nama to wutar jahannama haka in aka kawo mata mutane 'yan wuta haka zaga suna rabewa wutar ta kece ta yi nan ta yi kamar za ta haɗo wa'yancan haka za ta haka za ta kasance tamayyi takadu tamayyazu haka za ta kasance tana rarrabuwa min al-ghaizi saboda bacin rai an saba wa Allah yau ranar da za a hadu an hadu kullama ulqiya fiha faujun duk lokacin da aka zo da wani group jama'atun min al-kafirin kenan aka zo aka zo aka jefa a ciki qala lahum khazanatuha sa'alahum khazaratuha shine qala lahum khazaratuha su masu gadin wutar sai su tambayi kafiran sai kaje suna gaya wa kafiran wannan tambayan da za su yi wa kafirai na walakanta su ne Allah ka tsare mu Allah ka sa ba ma cikin wanda za a yi wannan tambayan alam ya atikum nadhir wannan istifham inkari ne wai me wa'azi bai zo muku ba ba a turo muku annabawa sun nuna muku abu kaza halal ne abu kaza haram ba bayan annaba sun tafi wai ba a bar muku qur'ani malamai suna karantar da ku ba alam ya atikum nadhir bai wa'azi bai zo muku ba wai mai wa'azi a duniya bai zo muku ba dama Allah baya halakar da mutane sai an turo annabi wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata annabi face an sa babu wata al'umma face an samu wani annabi ya rigaye ta yazo ya mata wa'azi yasa Allah yake cewa wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha za a koro kafirai zuwa ga jahannama taro haka gungu gungu jama'a jama'a za a turo su hatta idza ja'uha har sai sun zo bakin aljanna din futihat abwabuha bakin wuta kai har sai sun zo sai abu sai kofar ta budu wa qala lahum khazantuha masu gadin wuta sai su ce alam ya'tikum rusulun minkum kamar yadda aka ce alam ya'tikum nazir alam ya'tikum rusulun minkum wai annaba ba zo sun muku wa'azi bane har kuka yadda kuka shiga wuta sun muku wa'azi kenan kun kibi shine magana kaga wannan yana nuna munin a maka wa'azi baka ji ba wannan duk wanda za a masa wa'azi a ce abu kaza haramun ne mutum a ce ya baro gidansa a cikin watan azumi zai zo masallaci cikin manufan zuwansa shi ne ya saci takalmi wani ai asararre ne takalmin 700 ko kuma cikin manufan zuwanka shi ne ka ɗauki handset handset ɗin nan na wani ma da za a ɗauka wala an ji 2000 ake sai da ita ki saya wa kanki wutar jahannama akan 2000 naira kuma an ce haramun ne alam ya cikin rusulun minkum ya tulu ana alaikum ayati rabbikum haka za a tambaye su wai annabawa zo muku ba suna karanta muku ayon ubangiji wa yunziru na kuma liƙa ayo mikum haza allahu akbar wannan fa yanzu muna gani kamar an zo kiyaman ne fa yanzu mala'iku ne za su tambaya su ce suna finatar da ku da wannan rana ta yau ta tashin kiyama da za a yi tsabi a sa dan wuta a wuta a sa dan aljanna a ciki ba su zo sun gaya muku dama wannan ranan tana zuwa ba la ilaha illallah qalu bala kafire sai su daga kai sai su kalli mala'ikun nan sai su ce kwarai an mana haka an mana wa'azi walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai ne kuma alqalami ya bushe ba a fafar gora ranar me eh ranar tafiya da wuri ake fafatta a gyara ta saboda akan ruwa za a saka ta yi alƙalami ya bushe fulani suka ce gita boji ba zai yi ba kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha duk sanda aka kawo su jama'a aka jefa su a wuta sai masu gadin wuta sai su tambaye su alami atikum nadhir wai kukan ba abu kuwa azi bane amsan shine ku fa masu taurin kai ne an muku wa'azi kun kiji ba wai tambayan dan su basu san bai a'a tambaya ce ta walakanci kamar yaro yadda kuke wa yara yaya a gida wance karfa kije kaza karfa ka hau kaza idan ya fado ya ji cewa yana kuka in ka zo me za ki ce masa ban ce maka karkaje ba aikin san kin gaya masa amma sai ke masa tambayan ki walakanta shi ya jawo shi ban hana ka hawa turmi ba alam ya atikum nazir me gargadi bai zo muku ba qalu bala sai su ce wallahi ya zo mana qad ja'ana nadhirun annabawa da malamai masu wa'azi sun zo mana fakazzabana muka karyata su ba haka yake faruwa ba yanzu in an zo ana maka wa'azi kaji ana zagin malamai ana karyata su ba komai suka ce ba cewa su kai kar kai kaza kai kaza kar kai kaza kai kaza saƙon Allah kuma suke karanta maka fakazzabana muka karyata su wa qulna muka ce ma nazzalallahu min shay'in karya kuke ma abinda kuke Allah ne ya saukar ku ba abinda Allah ya saukar muku wallahi haka aka yi wa annabawan nan aka ce ba abinda Allah ya saukar muku in antum illa fi dalalin kabir kafirai wa qala al-kafiruna aidan liman anzarahum ma antum illa fi dhahabin ba'idin anil haqq kuma sai kafiran suka ce sai kuma muka ce muka gaya wa annaba muka ce ku makareta ne wa qalu to yanzu har yanzu ku ga fa tambaya daya saboda marar gaskiya in ya tashi yin magana da yawa yake yi shi kuma mala'ikun nan fa da suke bakin aljanna tambaya da bakin wuta tambaya da suka muku alam ya atikum nadhir mai gargadi bai zo muku ba to ku ji amsan da kafirin suke ta bayarwa qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabana wa qulna ma nazzallahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir kun ji sun yi maganganu da yawa har yanzu ba su gama ba wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir sai ka ji sun sake cewa suna cikin walakanci su ce laukunna na sma'u ina ma a ce da aka mana wa'azi da mun ji la ilaha illallah ɗan da na sani da na sani mai cece ita ƙeya ce to me sa aka ce da na sani ƙeya ce mai gaban karin magana eh da na sani ƙeya ce kowa baya ganin tasa ku ba wanda yake ganin tasa in ka zo kana da na sani ai al'amari ya bushe kuma ina ma a ce da aka faɗa mun ji auna aƙilu ko kuma mun hankalta mun karɓa makon na fi ashabi sa'id da ba za mu zama cikin 'yan wuta ba haka za su faɗa laukun na nasma'u auna aƙilu makon na fi ashabi sa'id za su ce da mun kasance a duniya muna ji ko muna sauraro ai sauraron da zai mana amfani makon nal yau mafi idadi a halin nan da yau ba za mu zama an kirga mu cikin 'yan wuta ba da ba a samu cikin wanda za su tabbata a cikin wuta ba kenan dan wuta yana ji yana gani yana mamai da magana shi yasa wani waje Allah ke cewa am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'kuluna inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila suna ji suna gani amma suka kibi sai suka zama kaman dabbobi kai sun fi ma dabbobi bata Allah ce waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in iz kanu yashhaduna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una Allah ya ba su ji ya ba su gani ya ba su zuciya amma ganinsu da jinsu bai amfana da su da komai ba saboda sun musanta sun karyata ayoyin Allah wa haka bihim ma kanu bai sajin yanzu masifar azaba ta zo ta kewaye shi game da abin da suka yi a duniya yanzu makomar su wuta ne to a nan gurin sai Allah ke cewa fa'atarafu bi zambihim da kansu suka tabbatar cewa su masu zunubi ne sun saba min ni ubangiji da kansu za su tabbatar bayan an gama sai su ce mu halakakku ne fa'atarafu bi zambihim su tabbatar da zunubinsu fasuhqan sai a ce Allah wadare da ku a ce ku yi nesa ku yi nesa da ashabi sayyid nesa sun kun yi nesa da rahama kenan ga ashabu sa'ir wa'anda wutar sa'ir wutar jahannama wuta mai ruruwa ita ce ita ce za a sa su a ciki to sun yi nesa da rahama sauran mala'iku kuma da suke gurin fabu'udan li ahalin naril mulazami na laha sun yi nesa da ‘yan aljanna su ma sun yi nesa da ‘yan wuta wa'yanda makomarsu shi ne wutar jahannama su ‘yan wuta sun yi nesa da rahama su ‘yan aljanna sun yi nesa da wa'yanda za a saka su a cikin wuta fabu'udan li ashabi sa'i Allah ka nesantar da mu daga 'yan wuta ka sa mu 'yan aljanna ne wayannan ayoyi din akwai fa'idodi da yawa a ƙarƙashinsu kun ganin gurin iya ƙasƙanci kenan ko fatar ko bi zambe da kansu su faɗi zunubin su ce iya e mu mu ƴan wuta ne da kansu ƙasƙancin ɗan wuta ran kiyama yana da yawa shi yasa wani guri Allah yake cewa walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim la ilaha illallah ina ma da za ka ga 'yan wuta wanda suka ƙi bin Allah ranar tashin kiyama a wajen Ubangijinsu sun ƙasƙan suna walaƙanci a gaban Ubangijinsu wannan akwai mahzuf da za ka ga abun ƙasƙanci da wulaƙanci a kan kafirin nan kai Ubangiji ka tsare mu ka karɓa mana ayyukanmu ka yafe mana kurakuranmu za ka ji suna cewa rabbana absarna wa sami'ina farji'ina na amal saliya ya ubangiji ba abin da ba a nuna mana ba ba abin da ba a gaya mana ba muka ƙi ji muka ƙi bi muka ƙi karɓa ya Allah muna roƙonka wani guda ɗaya a ran kiyama fa ya Allah bari mu roƙe ka abu ɗaya tak kawai za ka mana farji'na ka taimake mu kame da mu duniyar nan wallahi zaka ga yadda zamu ka sallah da zakka da bin Allah wallahi zamu yi na'amal salihan zamu je mu yi aiki nagari inna muqinuna muna da tabbacin yanzu kan mun halaka sannan kuma muna tabbacin mun kuma zamu yi aiki nagari ai jaffal qalam alqalami ya bushe babu nadama ba za ta yi amfani ba wayannan ayoyi da makaranta akwai fa'idodi a cikinsu da yawa fa'ida ta farko kafirai suka ce wa ƙalu laukunna na sama auna aƙin suka ce ina ma a ce muna ji kuma muna hankalta amma suka ji sai ba su hankalta ba to ku duba wannan ana nuna mana falala da girman hankali kake aiki da hankalinka kake yin aiki da hankalinka ko a duniya yanzu wasu abubuwa da yawa ba aya ba hadisi ana karanta maka kawai zaka gane ana karanta maka zaka gane ko masu wa'azi irin masu batar da mutane din nan mutum ya ce maka wai qur'ani kadai ake bi ba ruwansu da hadisi ba ruwansu da maganganun malamai ba ruwansu sai ka samu kwaba suke yi kai da kake da hankali kana zaka ce wannan malam wannan mahaukaci ne ka ce ba ruwanka da annabi ba ruwanka da kaza kawai hadisi ba ruwan kawai hadisi kai ai kawai qur'ani to da me zaka fassara qur'ani qur'ani ma bai fahimce shi ba ina jin irin su suna magana jiya wai wadduhe wal layli idza saje kuma wai yana maganar qur'ani wai idza saje ko idza saje ne yace wani wuri abin ya bata qur'ani wasu aka ce masa warshu kake ko hafsu kowa sai ce ta ina ka samu warshu ta ina ka samu hafsu ya yi ta yin kwaba saboda kai mai hankali in ka ji za ka gane ga mai kyau ga mara kyau wani yana nuna mana falalan aiki da hankali da kwakwalwa fa'ida ta biyu ayoyi da yawa a cikin ƙur'ani ya nuna mana ‘yan wuta a cikin wuta suna ji suna gani kuma har ma suna yin magana yanzu kun ga'anin an ce za a ulƙofi ya sami ola haishe hiƙar za su ji kenan duk abin da za a yi suna ji mu je ayoyi na gaba na inna lalzina ya fi shawarar rabba
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijin su ba tare da sun ganshi ba kai Allahu akbar waye taba ganin Allah waye ga Allah waye ne san da yake sallah waye ne zai ce yau ba zan yi sallah ba sai na ga Allah to ba ganshi ba kuma kake bauta masa to wannan tsantsan biyayya ga Allah kenan ba ma ganin sa kuma mun yadda akwai shi kuma mun yadda shi muke bautawa ba mu taba ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mun san ta hanyarsa ƙur'ani nan ya zo muka yadda babba ne mai daraja aka ce mana annabi ya ce ka za a waje ka za mu taba ganinsa ba muka ce ba za mu yi ba aka ce annabi ya ce aikata ka za muka aikata aka ce mana in mun mutu za mu shiga aljanna muka ce mun yadda ba mu taba ganin aljannan ba kuma mun yadda akwai aljanna aka ce in baka bi Allah ba za ka shiga wuta ka ce eh lalle ba za ka saba masa ba kuma baka taba ganin wuta ba kawai an baka labari ne gaskata to innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi lalle wanda suke tsoron ubangijin su a boye ba tare da suna sun ganshi ba lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara da kuma lada mai girma ku duba munasaban ayoyi din in ka duba waccar ayan da muka yi yanzu ayon da muka yi an mana maganan kafirai ne da makomasu yanzu kuma aka dawo ana maganan mumine da makomasu innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lalle wa'anda suke tsoron ubangijin su tsoro da suke hada shi da girmamawa domin akwai bambanci tsakanin alkashiyatu wal khawf khawfu tsantsan tsan tsoron ne shi kuma kashiyatu tsoro da girmamawa kana tsoron ka haɗu da ubangiji kana bauta masa sannan kuma kana bauta masa saboda girmama shi wannan shine alkhashiya saboda aka kaufu bai kai bai kai khashiyatu girma ba lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijin su bil ghaibi duk da cewa ba sa ganin sa lahum maghfiratun lalle suna da gafara mai girma suna jin tsoron sa ba sa aikata sabo jiya mun yi misali ko a ce kuɗin mutum ya shiga hannunka ya manta ka rantse da Allah wallahi ma wani ba zai iya tunawa ba sai daga ba kawai sai a zo a ce maka kudin ka fa kana ajiye da shi kuma kina bukatan kudin ko kana bukatan kudin wannan shine tsoro bil gaibi a bai sani ba karkaci to wasu kuma ko ya ya sanin ma ci ake yi a bada dubu biyu a yi shefanin dubu da ɗari takwas ya aka yi shiru ba ka ji tsoron Allah bil gaibi ba in an ba da dubu biyu in an ba da dubu biyu dubu biyu za ka ce in kuma ya saura to ki tara duk sanda a dubu biyu dari biyu yana saura dari biyu yana saura ba dubu da dari takwas ba kenan a kwana shida an ta dari biyu sau shida nawa ne dubu da dari biyu ko dari biyu sau bakwai dubu da dari hudu dari biyu sau takwas dari biyu sau tara to duk kwana tara yana da ƙarin rana ɗaya in aka zo kwana tara wace gari zai bada kace a'a akwai dari biyu da take saura yakshawna rabbahum bil ghaibi kenan kana jin tsoron ubangijin ka a boye na kawo misali ne na kusa da ku wallahi karka walakanta wannan dari dari da take saura wallahi karka walakanta ta a tafsirin wancan shekaran na muku magana nace in kin san kudin mijinki na cefa ne akwai yadda ake ya saura kuma ya zama na bukatuwarki ne naki za ta yi zaki ba na cefanansa na cikin gida ba to ki kokari ke da mijinki ku san haka din ya san dama yana saura kuma kina yin wani abu ki ijtihadi abin da zaki ko da kanki ko ba haka ba tsakaninki da mijinki ya zama a yafe kuke ke ki sanar da haka shi kuma miji ya zama mai karamci menene 200 kuma da za ta saura dan 200 ta saura kuma me a ciki Allah ba ki sa'a wata kilma can nan ba aikin gwamnati take ba ba wani sana'a take a cikin gida ba ba wani abu yake shigo mata ba iyayenta ba masu ƙarfi ba ne tana fatan ta ga ta taimaka musu ɗan wani abu ya saura kam ko da ba gidansu za ta kai ba akalla da ya ce gidansu kuma ba ta bukatar ta saurare su da wani abu kai miji kuma ya kaɗan daga kafa amma fana faɗa a yi shi dalla-dalla ka sani na sani karki ce a dama ya sani bai taɓa magana ba a a sanar da shi alhamdulillah kudin cefa kake bayarwa babu laifi amma ba ku kullum kudin cefa ne bai cika ba ne kullum a bai cika ba ne babu maganan yana raguwa ba magana a cika Allah ya maka albarka Allah kudin cefa nan har raguwa yake yi ba kwa haka ko yana raguwa a ƙara ne ba kwa son wannan wa'azin yin wallahi sai an faɗi shi wallahi sai an faɗa wata kudin cefananta na ta ƙogaya muku a nan gurin wata kudin cefananta dubu nawa ne misali zan bayar nan ba zan iya cina adadin ba kudin cefananta dubu da ɗari biyar kullum a cikin dubu da ɗari biyar ɗin za a sayi barkwano za a sayi magi za a sayi daddawa akwai shinkafa akwai mai akwai wani abu makamantan haka ya ce min ranar sai suka je gidan mamarsa abokina ne ya ce ranar sai suka je gidan mamarsa a gidan mamarsa za su dawo sai mamar ta saya mata barkwano ta ɗan ba ta barkwano da daddawa da wasu ƙulla-ƙulla dai wanda a ranar ce fanin ya dace kuɗi ya saura shi ke ne ce bari ga yadda za ta yi da daddare ya dawo yana cin abincinsa sai yake ce mata ya kudin cefanen nan sai ta ce kudin cefane cif cif ce kamar yaya cif cif ta ce ya ishe ni daidai ya ce baki bi ni komai ba ta ce ban bi ka ba bai saura ba ta ce a daidai ya ce ina daddawa da waye da waye da waye da waye da aka saya sai ido ya fara ya ce ina laifin maki ce yau hamsin ta saura ko ɗan ɗari ta saura la'alla ta ce a wannan kyauta a gaban ko wannan nawa ne kudin sayan na saya da shi na ajiye cif cif kenan ai ba tausayi in haka ne ba ma kuma gidan mamarta ta jefa gidan mamarsa ai ko ba laifi sai ai 50-50 in kayan 500 ne sai ta ce 250 ya saura ni na ci 250 kenan so almuhim gaskiya wannan babi ne na a yi ƙoƙari tsakani da mazaje a yi ƙoƙari tsakani da mazaje a samu fahimta mijinki don wani abu ya saura ai abun albarka ne da alfahari miji ya yi alfaharin kuɗin da yake bayarwa har yana saura ana wani abu da shi wallahi abun alfahari ne miji in yana da buɗe wani lokaci ya ce nawa kika kashe nawa kike kashewa dubu biyu to a wannan watan barin ƙara kuɗin cefananki ya zama dubu biyu da ɗari biyar biyar ki yadda za ki yi manajinki ɗan amfana da wani lokaci ka zo a dunkule ka bata a dunkule to matsalan mata wani lokaci duk abin da za ka musu a dunkule ma ba za ka ganshi da kyau ba yankun kai abu muhimmi Allah ya muku albarka mazaje kuma Allah ya ganar da su ake buɗa wa juna matar ka kai ta samu ai kai ne ka samu ko mitsiyarta wallahi ka ci kamar yadda ko mitsiyar ka ita ma yanzu tana ci wallahi sai ka ci sai an samu gurin da gashi nan kai kake amfanuwa da shi wani abu ma a ɗanka zai koma in kuna da 'ya'ya wani abin dole kan ɗanka zai koma saboda uwa tana jin zafin ɗanta zai fita waje akwai abin da yake bukata kuma ba a masa ba musamman abin da ya shafi abubuwa kamar haka man shafawa uwa tana da tsananin ɓacin rai a ce ɗanta ya fita hutu-hutu in babu man shafawa an rasa wala za ta ɗauke a cikin kuɗin da ka bata za ta saya takalmi ba abin da ya fi ɓata wa mata rai a ce ɗanta ya fita ba shi da takalmi ko kuma kayansa a yage duka wayannan abubuwa ne naku to saboda haka innal ladina yashhaduna rabbahum bil ghaibi wanda suke jin tsoron ubangijin su a boye ba tare suna ganin sa ba lahum maghfiratun wa ajrun kabir akwai gafara da kuma lada mai girma haka kawai ki tashi tsakiyar dare mijinki bai sani ba iyayenki ba su sani ba ƴaƴanki suna bacci kawai ki tashi ki sallar dare kina nafila kina neman yardar Allah da kusanci ga ubangiji Allahu akbar sallah a kira sallah ga bacci mai daɗi amma saboda tsoron Allah mai gidanki ma baya gari balle ya ce baki tashi sallah ba dan girman Allah ki tashi sallah ba tare da wani ya tashe ki ba dan ki girmama Allah da ya ce ai sallah kan lokaci lahum maghfiratun wa ajrun azim wa ajrun kabir wallahi Allah zai gafarta miki zai baki lada mai girma to sai Allah ya zo yana karantar da mu'minai masu irin wannan hali yake cewa asirru qaulakum maganar ku ta alkhairi ku boye ta a wuce harubihi ko ku bayyana ta innahu alimun bi zati sudur ayyukan alkhairinka ko kai a boye ko kai a bayyane ubangiji ya san meye a zuciyarka ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur wallahi har abin da zuciyarka zaka raya ta rashin mutunci Allah yana sane da ita a zuciyar kawai kake rai zan abu kaza za a yi abu kaza zan yi zan ci mutuncinsa zan aikata kaza abin da ka faɗa a zuciyar ka raya baki kunnan ka ma bai ji abin da zuciyar ta faɗa ba ubangiji yana sane da shi wa ma tukfi sudur haka ma kuma abin da irjin ya ɓoye bai faɗa ba ba wanda ya sani Allah yana sane da shi wa sirru qawlukum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ubangiji ya san abin da ke cikin zukatan kisa wani waje Allah yake cewa cikin suratul ra'd sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakfin bil layli wa saribun bin nahari saboda haka sawa'un minkum daidai ne a gare ku man asarra alqawla ka fito magana ka yi ka boye ta a wujaru bihi ko ka bayyana ta wannan ubangiji duk yana sanar da su ba duk abin da kai ya boye ko a bayyane shi yasa malamai suke faɗan sharaɗin saɓon Allah akwai saɓon Allah da in ka yi shi idan ka yi shi ba za a rubuta maka zunubi ba babu zunubi ana so a ji shi saɓon Allah ne suna da duk wani saɓon Allah da ya ka sani akwai sharaɗi ɗaya in kin cika shi wallah babu zunubi ba kwa so kusan saɓon Allah nan da kashe rai da caca da shan giya da liwaɗi da maɗigo da duk wani sabo zan ba ku sharaɗi ɗaya duk wanda ya cika shi ya je ya aikata wallahi Allah ba zai kama shi ba kun shirya shi ne ka je ka yi a gurin da Allah ba zai ganka ba shikenan in dai za ka je gurin da ubangiji ba zai iya ganin ka ba to ku je ku aikata babu laifi kenan babu kenan wa asirru qawlakum aw jaharu bihi kenan duk inda zaka je Allah yana ganin ka abun kunya ma abun kunya ma ubangiji ka yafe mana shine mala'iku suna gefen ka. mala'ikun da Allah ya aiko suna gadi Allah ya ce yahfazunahu min amri min amrillah lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi Allah ya saka maka masu gadi mala'iku guda biyu suna kare ka daga al'amarin Allah Allah kuma yana ganin motsinka ya alamu mutaqallabahum wa mathwahum mutakallabakum ya ala mutakallabakum wa mathuwakum Allah ya san duk motsinku da duk abin da kuke yana kallon ka ya turo maka mala'iku ya ce kuma suke kula da kai amma kuma a gaban mala'iku din nan ka je ka aikata mummunan abu a gaban su ka kunyata su kunya suna jin kunyar Allah amma ka nuna ba su da mutunci ba su da kunya wanda a lokacin ba za ka iya zuwa kofar gidanku kai ba fa ba za ka iya kofar gida ka zo kai sabon ba ba za ka iya ba saboda kana jin kunyan mutane amma baka jin kunyan mala'ikun da Allah ya turo maka su kula da kai baka jin kunyan Allah da ya halicce ka ya baka ido ya baka ji ya baka ci ya baka sha ya baka rayuwa shi baka ji kunyan sa ba kuma yana ganin ka ya san me a zuciyarka amma waɗanda ba san me zuciyarka ba kana jin kunyan su ba za ka yi sabo a gaban su ba amma za ka yi a gaban Allah wannan wayar ka je kai ta kallon batsa wai dan kana ganin kai kadai ne babu mai kallon ka ka bude karatun qur'ani ka wuce qur'ani ka bude kida da rawa ka tsaya ka kalli kida da rawa amma ba za ka kalli qur'ani ba shi sa Allah yake cewa sirru qawlukum aw jaharu bihi innahu alimu bi dhati sudur ala kusani mai abin mai Allah yake nufi ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wai me yasa za ku ɓoye abin da ke zukatanku na sirri wa huwa khalaqaha ala ya'lamu man khalaqa wai wanda ya halicci zuciyar bai san abin da ke cikin ta bane la ilaha illallah wa huwa al-latiful khabir Allah subhanahu wa ta'ala shine al-latif babu wani abu da za ta ɓuya masa alkhabiru face sai ya baka labari ya labarta maka abin da ka aikata ala ya alamu man khalaqa huwa al-latiful khabir wa kaifa yakhfa alayhi subhanahu ma fi sudur ya zaka ce abin da ke zukatan mutane ya ɓuya min asrarin na daga sirri huwa khalaqaha shi ya halicci zuciyar wa huwa al-alimu bi daqa'iqil ashiya Allah subhanahu wata'ala shine masanin kananan abubuwa fa yudabbiruha Allah subhanahu wata'ala ya juya ta yadda ya ga dama sannan Allah subhanahu wata'ala wa yasuquhu al ibadihi Allah kuma shi yake tafiyar da ita ga bayinsa zuciyar da da duk abin da ka boye din wa huwa al-latif Allah subhanahu wata'ala shine yake yasuquhu al ibadihi bi rifqin wa qafa min haythu la yashurun Allah ne yake tafiyar da abin zuciyarta a cikin ruwan sanyi ta yadda baka san maya ake gudanar da al'amarinta ba to in ku haka ne fa huwa subhanahu al-khabir masani ne na kaiwa makura kuma zai labarta maka da duk abin da aka- ka aikata wala yunabbi'uka mislu khabir huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan mun karanta gurin huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan yanzu Allah yana ta gaya mana girman sa ne ta ya zaka saba masa zuciyar ta kan shi ya halicce ta kuma ka zo ka saba masa da ita to cikin falalolin da ya maka kuma ka yadda ka saba masa huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah shine ya halitta muku ƙasa zalulan ya yassare muku ita ka tafi inda kaga dama ka taka ta yadda kake so ka tafi da mota ka tafi da jirgin rawa kai yanzu ya kai ma ƙasar ma aka maka inda zaka tashi kai sama duk ko jirgi ya tashi sama ne daga ƙasa ya fara kwarin ya jirgin lu kamar za a cire maka rai saboda bala'in gudu a fiske ka la ilaha illallah jirgin sama bai yi ba bai yi ba jirgin sama kana kallon gidajen ka fa ana sama da kai ka dan leko maimakon ka maimakon ya tafi a haka kusa kusa a a wai shi in yaje sama yafi dadin tafiya la haula wala quwwata illa billah wani in ya hau jirgin sama ko magana baya iya yi magana magana ka taba shi ka ce ya jirgi ya daidaita wallah ba zai maka magana ba duk wanda ya ce da shi dake eh da shi din nake amma duk ubangiji ne maka wannan abu wai shi sai yayi can sama ne ba yake da shi yasa nake cewa ni kullum nace kai jirgi yana burge ni amma in yana sama ni ina ƙasa ne kawai ke burge ni in yazo ta cikin abubuwan da suke burge ni guda biyu tashin jirgi da saukan jirgi in ya gama tashi din na daidaita in na ganshi a sama abun sha'awa amma fa in ina ƙasa bana ciki amma in ina ciki daidai da minti ɗaya jirgi bai taba burge ni ba bai taba burge ni ba to Allah shi yassare maka wannan abu to balle jirgin kwale-kwale kuma ka yi haka ka ga ruwa ka yi haka ka ga ruwa ka yi haka ka ga ruwa ka yi baya ka ga ruwa wani ruwan ma kana tafiya kaga wani kifin da ya ninka jirgin naku sau biyu ya leko kai ya koma kuma kaga ta gabansa za ku bi ku wuce la ilaha illallah kuma da ikon Allah ku biyo a jikin jirgin aka saka wasu dabarbarun da za su iya kore kifin su tsorata shi wani abokina ya je kamaru da zai dawo Najeriya sai ya biyo ta jirgi suka sauka ko ta Lagos ne ko ta Fatakwal ne he na ce ka amma ya dace wata ranar da Fatakwal na bi jirgin ne ce amma za ka ga abin alajabi sai fara ban labarin abu alajabi sai bai san ni tsorata ne ba ba na na ji ba zan shiga ba ya ce ai wallahi malam mun yi tafiya kamar ta minti arba'in sai kawai ga wani kifi ya shigo gaban muna ganin motsinsa farfelan jirgin mu fawo sai ta raba shi kawai sai muka ga jini a jikin a saman ruwan na ce oh kuma da ni za a yi haka na ga an burge ni kake to Allah ne shi yasa huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan ya saka muku ƙasa ta zama mai sauƙi a gare ku ya yassare muku ita ku yi abin da ga dama Allah ya ce na muku haka ne famshu fi manakibiha ku tafi a bayanta a duk sauki da namu ku bi bayanta famshu fi jawanibiha wa nawahiha wa safiru haythu shi'tum min aqtari min aqtari hali tarabir rizqi wal makasib ku tafi a bayanta ku nemi arziki ku nemi abin rufin asiri wa kulu min rizqihi kuma abin da kuka samu ku ci na arzikinsa amma ku san wa ilaihin nushur da wanda ya yi tafiya a bayan ƙasa ya nemi arzikin halal da wanda ya nemi na haram dukkanku wajen Allah za ku koma Allah zai muku isabi wannan ayar akwai fa'idodi da suke karantar da mu ayoyin nan na farko jin tsoron Allah baka ganin sa a boye kenan babu ibadar da tafi lada irin babu wanda yake ganin ka kake yin ta shi isa aka saka sadakan da tafi kowace ita ce sadaka ta ɓoye wacce har manzan Allah yake sifanta ta yake cewa wanda dama za ta bayar hagu ba ta sani ba me ake nufi shine ka yi mutanen gidanka ma ba su sani ba ba wanda ya san kayi shi aikin ɓoye yana da lada ko addu'a ce ka tuna ɗan uwanka bai sani ba ka ɗaga hannu ka ce ya Allah wane yana cikin mawuyacin hali Allah ka biya masa bukata wata kilma ba tare da ya sa ka ba wannan addu'an ta fi karbuwa sannan kuma fa'idan addu'a fa'idan ka yi wa wani addu'a bai sani ba shi ne kai kuma kana gama mala'iku su kwai su daga hannun su ce ya Allah yadda ya roƙa wa wani addu'a Allah kai maka masa wa ya fi mora wa ya fi cin riba kai da kai kai da kai shi yasa wata mata mai ƙwaƙwalwa faƙihiya ce tana da ilimi sosai da sosai kishi ya tashi ta da mijinta kun san ana kishi wani lokaci ana dan daga kafa inda ba kishin hauka bata sani ba hayyacinta ya fita mijin ne abokinsa matarsa tana da rauni menene rauni shine ga rashin lafiya ga matsala abinda ake bukata bata masa yadda ya kamata a cikin gida yana bukatan me kenan ya auro mata wata da za ta taya ta aiki abokinsa nan yana cikin damuwa game da halin da yake ciki ranar ya yi nafila sai ya daga hannu ya ubangiji abokina wani kasan halin da yake ciki Allah ina roƙonka ka sama masa wata mata ta garbaiwar Allah da za ta zo ta zauna da wance don a taimaki juna matar ba ta sani ba sai fau sai ce me ya faru sai ta ce kai kadai Allah aiko za ka masa addu'a ka bari wasu su masa mana a domin annabi ya ce in kai wa wani addu'a Allah zai amsa taka tukunna kun gana matsala Allah zai amsa nasa kenan sai an shigo min gida nasa nan aje kai kana bukatan haka ne in ita ba ta da lafiya ni ba da lafiya ne to ka bar wannan addu'an ka bar shi wasu su masa ko shi yayi wa kansa wannan na kawo ne don ku gane lalle da lalle in zaka yi wani addu'a bai sani ba wallahi ubangiji zai amsa maka naka هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه ترجعون eh wa ilaihin nushur zuwa ga Allah za ku koma fa'ida ta gaba fadin Allah madaukin sirwa asirru qaulakum aw jharu bihi ku bayyana zancen ku ko ku boye wannan yake nuna duka ɗaya ne a wajen Allah sawa'un alaikum man asarra alqawla sawa'un minkum ko eh sawa'un man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil layli wa saribun bin nahar sawa'un man asarra alqawla wa man jahara bihi da wanda ya boye abun sa na kware da wanda ya bayyana shi duk a wajen Allah da dane abinda Allah yake dubawa wanne ne ka yi shi don Allah duk ubangiji kuma zai saka mu fadin Allah mulkin sarki huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan nan ana nuna mana muyi godiya ga ubangiji da Allah ya yassare mana abubuwa nan wajen Allah ya ce mana famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ku tafi a bayan ƙasa ku nemi arzikin ku wanda yake nuna mana halaccin yin kasuwanci halaccin ka je kai kasuwanci ko namiji ko mace idan mace ta cika sharuɗa da ƙa'idodi za ta yi kasuwanci a gurin da ba za ta cakudu da mata da maza ba a gurin da ba za ta zubar da mutuncin mijinta ba a gurin da ba za ta zubar da mutuncin 'ya'yanta ba a gurin da za ta kare haƙoƙi na shari'a ko namiji ko mace za a iya fita za a iya yin kasuwanci musamman irin yanayin wuraren mu ina ga anan gurin zamu dakata sai Allah ubangiji ya kai mu gobe zamu tashi fadin Allah madaukin sarki a amintun man fis sama ay yaksifu bikum al-ardh fa idha hiya tamur insha Allah tabaaraka wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من أديت ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك